أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko sunna tv iks islam kitabu wa sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yanda ake hada ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kama sun ci karo wato da juna wannan shi ne darasinmu na 256 kenan kamar da 'yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil tirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shamtiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu kuma littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-rasi to a darasin da ya gabata mun daukoro bayani ne a cikin suratul asr mun karasa bayani a cikin as'ilatul qur'anil majid kafin mu shiga cikin littafin daf'u ihamil tirab an ayatul kitab sai lokaci mun harinsa a yau za mu tashi a cikin littafin daf'u ihamil tirab an ayatul kitab a mas'ala ta 239 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wal asr Allah yana rantsuwa da lokacin sallar la'asar ko ko wal asr Allah yana rantsuwa da zamani domin al asr wani lokacin da larabci yana nufin zamani shi kanshi lokacin la'asar yana daga cikin lokacin zamunna jam'in shi asar an gane ko to Allah yana rantsuwa dai da zamani ko ko lokacin sallar la'asar innal insana lafi khusr dan adam yana cikin hasara malam yace to hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja yadullu zahiruha zahirin ta yana nuna ala anna al-mukhbara anhu wanda an ka bada labari akan shi annahu fi khusrin yana cikin hasara insanun wahidun mutum guda ne domin ya ce innal insana bai ce innal nasa ba bi dalili ifradi lafzul insan domin an kawo lafazi na dan adam a matsayin wato mufradi daya wastithna'uhu min zalika to kuma kebancewar da aka yi an kai togi an ka ce kenan alladina amanu wa amilus salihat kenan illa alladina amanu ne an cire illa ba a kawo ta ba na san saboda tana yiwa ba da yato malam yayi mantuwa ba dan wai malam bai san da ayar ba haka take yace yaqtadi yana nuna cewa annahu laysa insanan wahidan kenan ba kamar mutum guda bane ina fata an fahimce ni to malam yace to wal jawabu amsa an hada daga wannan huwa shine anna lafdhal insan lafazi na al-insan wa in kana wahidan koda ya kasance na mutum guda ne a lafazi فالالف واللام ita alifun da lamun lil istighraqi tana nuna hadewa da gamewa asalin shi nutsewa ne amma ta rufin ta hade matsayin jam'i take yasirul mufradu to suna wanda an da mufradi na mutum guda ko na abu guda yana kasancewa al mufradu yana kasancewa kenan yasiru bi sababihi ma da sababin wato wannan alif da lamun ta istighraqi siqatul umum sai ya koma umumi wa alaihi to akan haka fal ma'ana ma'ana indal insana dukkan dan adam ai kullu insanin ko wani dan adam li dilalati al saboda al ta nuna al istighraqiyya wadda ta nutsawa ta nuna cewa abu ya koma ya nutse gaba ɗaya ma'ana ta koma jam'i ala zalika ta nuna cewa jam'i ake nufi don ya ce illal ladina amanu wa amilus salihat kako ga cikin ma'ana ba a iya fitar da mutane da dama cikin mutum guda sabanin ta haihuwa ana iya samun mutum ya haifi ya masu yawa ba ta nan ake nufi ba ba da to wal ilmu inda Allah ta'ala ilmi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi abin da ya kamata da mu fahimta karkashin wannan to abu na gaba abubuwan da zamu kara zamu kara abu guda biyu na farko da Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati kaga wannan ya nuna cewa imani wa amilus salihati alwawu laysat lil mughayara domin aiki na gari yana daga cikin imani kamar da hadisi da manzo sallallahu alaihi wa sallam sun ka tabbatar al-imanu bid'un وستون شعبة وفي رواية بضع وسبعون شعبة wato imani ya darasa 60 da wani abu ko mu ce 70 da wani abu wani sai ce duka kajiya can cikin wani hadisi an ce 70 da wani abu wani hadisi an ce 60 da wani abu a ba matsala bace ba yana nufin su kadai bane ba a imani ya darasa masu yawa nan ya baka misalin 60 da wani abu nan 70 da wani abu ko ko tun da musulunci abu ne wanda yake yana karuwa can da yana matsayin 60 da wani abu kuma Allah ya karo wadansu kuma aka kara kafin abin nan kinan da haka dai koyi ya zama to bai ce bid'un wa sittuna shu'ba faqat ba kuma bai ce bid'un wa sab'una shu'ba faqat ba kuma ko da ya ce bid'un wa sittuna shu'ba faqat a wannan lokacin tana ba su kadai ne sannan ya ce bid'un wa sab'una shu'ba ko da ya ce faqat a wannan lokacin su kadai ne kuma daga baya kuma ana iya kara wadansu kenan a lokacin da yake magana bakin su ne kakkace akwai ƙarya cikin hadisi baka fahimci yadda abin yake ba wannan na farko kinan kina a wajen ahli sunna wa amilu salihat alwawu wato ba wawul mughayir bace domin imani ba a cewa daban kamar yadda ƴan murji'a suke nufi da kuma al'amalu salihu daban domin an kace kinan kana yin imani ba sai kai aiki na gari ba kinan turawa za su ƙara samun sa'a cikin wannan akida ta murji'a su yada akida ta musulman non pratiquant ka zamna kana da imani amma ba sai kai aiki ba kaga wannan matsala ce ko kuma irin yadda turawa suke kira al'ilmaniya wato faslid dina alid daula a raba tafiya addini da kuma tafiyar gwamnati wanda turawa suna faɗin wannan amma ƙarya suke yi su a ƙasashen su addinin su yana da tasiri sannan kuma sun yi wannan ne saboda su kori kiristanci ya koma cikin coci-coci su kuma su ci karansu babu babbaka saboda malaman coci sun yaƙi masana na turai a wancan lokaci sun yi tasa ana ɗaure su ana kashe su lokacin da suna da ƙarfi kafin a yi musu bore a maida su a cikin abin nan lokacin da kuma su musulmi sun gina hadara mai karfi sun nuna addini yana iya tafiya da daula sun gina daula a ƙasar andalus a ƙasar spain wadda ta shekarar 851 ta karantar da turawa da yaren larabci kuma yaren gwamnati ya zama to yare ne larabci kuma har yanzu a faruhum shahidatun ala dalik gidajen su gidan shugaban ƙasar musulmi kasar hamra yana nan har yanzu ana zuwa ziyara da garuruwan da musulmi suka bari to da haka dai ba a cewa da ma lillahi lillahi wa li kaisar li kaisar ko ko wadansu wata akida ka ba Allah nashi ka ba kaisar nashi wai ma'ana in ka je masallaci kawai kai ibada kuma in ka je wajen aikin ka na duniya kai dukkan amana da kaga dama kawai abin da kaga dama kaisar kamar wani sarki ne kinan kawai in ka je aikin gwamnati kai abin da kake so musulunci bai da wannan ba ko ina akwai addinin musulunci da haka ko kuma akida ta yan karamiya da sun kace in ka ce kai imani ko baka yadda ba zaka shiga aljanna sun ka ce Allah ya ce fa asabahum Allahu bima qalu jannati Allah ya saka ka musu da abin da sun ka faɗa aljanna kidan da ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko baka yi imani ba aljanna zaka wannan kuskure ne domin Allah ya faɗi munafikai sun faɗi kalmar shahada amma ba ta sa su cikin addinin musulunci ba idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun an gane ko kuma Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin da haka ya kamata ai hattara aqidat ahli sunna al wato wannan wawun tana matsayin wawu tanzilu sifati mandilat zawal sifofin imani ne sun ka bambanta an gane ko domin imani akwai a'malul qulub akwai a'malul jawarih to sai ce wa amilu salihat saboda wadanda ana ganin su a zahiri amma zuciyar ma tana yin aiki kuma dukkan su imani ne suna tare ba a rarraba su kawai ne zai rarraba su ya zo ya abka banna kuma wanda yana daga cikin abin da yanzu su turawa suke so ɗalibin ilimi zai kokari ya san littafan da suke tattauna akan akida ya san akidu na da da na yanzu saboda ya waye ma duniyar da yake ciki kamar littafin al-mawsu'a al-muyassara fil ahzabi wal firqi wal adyan al-mu'asira mujalladi biyu ne ko kuma littafi da ya nuna yadda akida take ake assala ka'idodi na akida dan ka sai da zaka bada hujja wato القواعد الأصولية المؤثرة في عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين دكتورة أكربوتا الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة to wannan yana da kyau mu fahimci shi sannan kuma abu na gaban da za mu kara shine cewa imam shafi'i na da magana yake cewa wannan sura da Allah bai saukar da komai ba a cikin alkur'ani sai ita da ta ishi mutane su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala samu aljanna domin ya ce dukkan da adam yayi hasara kenan da can wuta an kai sai waɗanda suka yi imani suka aikata aiki nagari sannan suka yi wasici da wato gaskiya suka gaya juna gaskiya suka yi juna wasici da aiki da gaskiya da kuma faɗar gaskiya a kowane hali sannan suka yi juna wasici da hakuri yace to idan an kalizanci waɗannan aljanna za a yi yace kowannan sura ɗai an ka bari Allah ya saukar da ta isa to almuhimmu dai mun kawo wannan bayani malam yace wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi yana wajen Allah ba wajen mu yake ba domin da wajen mu yake idan mun kai bacci da ilimin ba san inda yake ba kina hakikanin ilimi yana wajen Allah subhanahu wata'ala wannan shi ne abin da shi malam ya kawo a wato karkashin wannan wato sura idan muka je sura ta gaba za mu zo ne a cikin suratul humasa number 3 mai tahqiqin littafi na as'ilatul qur'an al-majid wa ajwatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Radi Sheikh Mustafa Al-Adawi sai kanon batiri yace kadiba kasa kinan namba ta uku summiyat hadhihi sura an sanya ma wannan sura suna fil masahif a cikin alqur'ani wa mu'azzam at-tafasir kuma da yawa daga cikin tafsirai suratul humaza suratul humaza bi lam at-ta'rif kinan an kawo lamun ta'rif an ka alif walla wa anwanaha fi sahih al-bukhari ya sanya mata unwani cikin sahih al-bukhari kinan imam al-bukhari wa ba'd at-tafasir da kuma sauran tafsirai sun sanya mata unwani kinan rufin waɗanda suka rubuta tafsiran suratu wailul likulli humaza an gane ko haka suka kira ta wa zakara al-fairuz abadi fairuz abadi wani malami ne yace ya rubuta littafi fi basair zawi tamyiz wani littafi ne wai basair zawi tamyiz cikin ulumul qur'an littafi ne mai muhimmanci kwarai da gaske kuma mawsu'a ce yace anna hatu samma ana kiranta suratul hutama suratul hutama li wuqu'i hadhihi al-kalima fiha saboda wannan kalima ta zo a cikin ta alifun ha'un kinan intaha magana ta kare min at-tahrir wa tanwir daga cikin at-tahrir wa tanwir wato ya kawo ya ciro wannan magana to a matsala ta 1222 malam yace fa in kila idan anka ce mal farqu menene bambanci bainal humaza tsakanin kalma ta humaza wal lumaza da kalma ta lumaza an gane fu'ala ne kenan siya gani daga cikin siya gani al mubalagha an gane ko yace qulna za mu ce kila anka ce inna ma'anahuma wahid wadansu malamai sun kace da humaza da lumaza ba a ce kuma humaza lummaza wasu na cewa wai lullukullu hummazatin lummazatin mm humazatin lumaza kuma inda a tsaya sai a ce humazatin lumaza na biyu ba a yi mishi sai a maida shi ha'un domin ta'ul marbuta idan za a tsaya a kanta a wajen karatu ha'un ake maida ta shi yasa ma suke kiranta ha'un an gane ko ta kuri kidan da Hausa amma wani sai kaga iske zai tsaya a kanta ya maida ta ta'un wannan kuskure ne wadansu malamai suka ce duk ma'anar su ɗaya la farqa bainahuma babu bambanci tsakanin su wa inda masani kenan na biyu ta'kidul lil awwal wato takidi ne ga na farko kenan lumaza ta'kid lumaza ta'kidi ne na humaza wa qila wadansu malamai suka ce inda ma'anahuma ma'anar su mukhtalifani mukhtalifani ma'anar su ta bambanta fa qila sai an kace al humaza kalma ta humaza tana nufin al muqtab wato al muqtab shine mai yawan mai gigara mai gulma wallumaza shi ko lumaza al'ayyabu mai yawan aibantar da mutane shi wanda an ka kawo sai ya aibanta shi wakila don sun ka ce alhumaza shi ne al'ayyab mai aibanta mutane fil wajihi a gaban mutane kenan fuskar su wallumaza shi ko fil kafa kenan al'ayyabu fil kafa ne shi an shafi mai aibanta mutane in sun juya sun bada baya akwai wanda ko gaban mutane na iya aibanta su saboda rashin mutunci wani kuma sai in sun juya sun bada baya suke aibanta su shi yasa shi wani kamar shi bai da aibi kaji kuma sha'iri ke cewa wato wa masrufatun ainahu an aibi nafsihi an gane ko wanda shi idanunci sun juya daga aibinsa amma yana ganin aibin mutane to kuma sha'iri ce lisanu ka la tafkur bihi aurata mri'in halishan ka kakka aibanta wani ka ambaci al'aura wani ma'ana kenan ka aibanta shi fa kulluka auratun kai ma dukkan ka al'aura ne walin nasi al-sulu su ma mutane suna da halci sai su aibanta ka an gane ko waƙila waɗansu sun ka ce alhumaza abin ake da alhumaza shine at-ta'an mai suka fin nasi a cikin mutane suka kinan ba nan a zuki yuka a suka ba mai yin suka cikin al'amuran mutane kawai shi shina na kadin mutane wal lumaza shi ko lumaza at-ta'an fi ansabin nas mai suka cikin nasaba ta mutane wani dan shege ne mai da uba wani dan karuwa ne wani dan kaza shina ta suka cikin nasaba ta mutane wanda kuma dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga cikin abubuwa na jahiliya wanda ba za su bushe ba cikin al'umma shi shine at-tanu an-niyahatu 'ala al-mayyit yin kuka ga mamaci ana kuka ba irin kuka na hawaye ba kuka irin wancan da daga murya ana wayo mu wayo mu wal fakhru bil ahsab ko kuma wa ta'anu fil ansab wato yin suka ga nasaba ta mutane shi wani kusa ya aibanta kowa waƙila waɗansu malamai suka ce alhumaza ya kunu bil aini kenan wanda yake aibanta mutane da ido yana da kibci yana ɗan abin nan wal lumaza shi kuma lumaza shi ne bil lisani kenan mai aibanta mutane da harshe yana magana kenan na fata an fahimta waƙila waɗansu malamai sun ka ce aksuhu kishiyar wannan kina abin da yake nufi an ka ce aksuhu kishiyar wannan malaman zauri sun ka ce sun kuyi kinan wato humaza shine mai aibanta mutane bil lisan shine kishiyar wannan wallumaza shine mai aibanta mutane da ido da idon mutane da idon shi na aibanta mutane shine aks ma da yace to fa hadhihi sittatu aqwalin magana ne guda shida da malamai sun kawo amma idan muka duba idan zaka iske alhamzu da allamzu shi yasa ma ko cikin ahallarin littafin da muke karatu sai ce walhamzu sai sun ka ce da gumɗe gumɗe shi ne mutum ya gumɗa bakin shi ya hakan ka wallamzu sun kace da kyawace mutum ya dan kyawata hakan da kaga shi ma dai sun kawo ta su hasana amma in kana so ka ƙara tantancewa sai kuma cikin qawamis ka diba cikin ita huma za cikin babi na ha'un da mimun da zayun shi ko luma za cikin babi na lamun da mimun da zayun Allah ce allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat aibantawa almuhimmu dai suna bukan ma'anoni daban-daban to kaga wani ma'ana guda ya sani amma in yayi sai ya ji wata fassara wadda bai san ita ba sai ce ba haka nan bane to kaji kuma maganin shin da malamin kawo kuma in ba ai anniya ba idan ka duba cikin wasu tafsiri sai ka iske ba su kadai bane tana yiwa maganin duk ana iya hada su babu matsala duk dai suna da alaka da aibantawa da gabobi shikenan an huta na fata mun ci ba wai sai sun ci karo da juna ba amma wani lokacin wani in bai wuce sai ya ce an can an ce kaza na an ce kaza can an ce kaza ya kamata ka zama kana da basira ka san abin da kake yi mas'ala ta za mu tashi gaba to cikin suratul kuma za shi mai littafin dafu iha bil ittirab an ayatul kitab bai kawo wata mas'ala ba sai mas'alar mu ta gaba suratul fil kenan za mu shiga cikin suratul fil in muka duba number 1 number ta farko yace waradat tasmiyatuha sunan wannan sura ya zo fi kalami ba'd salaf a cikin sashin magana salaf suratu alam tara ana kiranta sura ta alam tara rawan qurtubi qurtubi ya yi riwaya fi tafsir fi tafsir a cikin tafsiri na suratu quraish na cikin tafsirin sa a cikin tafsirin da yayi suratu quraish an amr bin maimun daga amr dan maimun qala yace sallai sallaitu al-maghriba da yi sallan maghriba shi amr bin maimun yace na yi sallan maghriba khalfa umar ibn al-khattab bayan sayyidina umar فقرأ في الركعة الثانية سيكرنتا أتكين ركعة بيو ألم ترى ولإيلا في قريش وكذلك عنوانها البخاري كما كما حكني بخاري ييمتا واتو عنواني an gane ko ya sanya mata kenan ya fara bayani akan ta sanya mata suna wa summiyat an sanya mata suna fi jami'il masahif a dukkan alqur'ani wa kutub tafsir da kuma littafan tafsiri kenan yana nufin duk waɗanda ya kai gare su shi malam suratul fil sunanta suratul fil an gane kuka ka zo ka sami wani suna wanda ba wannan baka ce a yace fi jami'il musafi na nufin waɗanda ya gani da kuma kutubin tafsir da littafan tafsir da ya gani suratul fil yasa alifun ha'un intaha min at-tahrir wa tanwir daga cikin tafsiri na at-tahrir wa tanwir an gane ko taw mas'ala da zamu tashi akan ta sai mas'ala ta wato 1223 bara yace fa in qila idan anka ce ma ma'anar ababi da yace wa arsala alaihim tayran ababil wa hal huwa wahidun aw jam'un shin kalma ta ababil tana nufin abu guda ne ko ko jam'i tana nufin masu yawa yace kulna zamu ce ma'ana ha abinda ake nufi da ita jama'at jama'a jama'a fi tafriqatin wadanda sun rarraba an gane ko jama'a ce mai yawa wadanda sun rarraba kinan ba dungume suke ba ai halaqatin halaqa ana nufin halqa halqa an ce halqa halqa na nufin jama'a jama'a kamar halqa irin wanda ba yake cewa halqa ba halqa waccan ba halqa ta sarka nan halqa kamar irin halqa wanda malami ke yi a ce ya zauna yayi halqa talibai sun kewaye shi ba ana nufin jama'a daban-daban sai ka iske wanda malami yana da halqa wanda malami yana da halqa wa qila wadansu malamai sun kace allati yatba'u ba'daha ba'dan ana nufin a'a wato jama'a ce ta tsuntsaye wadda wata na bin bayan wata waƙila waɗansu malamai sun kace alkafiratu mai yawa waƙila waɗansu malamai sun kace almukhtalifatu alwar wadda launin su ya bambanta tana yiwa jama'a mai yawa ce wadda launin ta ya bambanta kuma tana yiwa launin bai bambanta ba wa qala alfarra'u farra'u yace wa abu ubaida abu ubaida da ashira abu ubaida la wahida laha a'a jam'i ne wanda bai da guda kenan jam'un ne wanda bai da guda kamar lafazi na annisa'u jam'i ne amma bai da guda ba a ce annasa'u ko annasa'ani a'a annisa'u kawai jam'i ne wanda bai da mufradi daga lafazinsa sai dai a ce imra'a imra'atani annisa'u Wakila waɗansu malamai sun kace wahiduha guda al'abalu wa ubulu wa abilu duka dai shine mufradin ta kina tana yiwa abal ko kuma ubul ko abil kadiba dai cikin littafin tafsiri ko cikin jalalaini da sauran littafin tafsiri zaka ganin mufradinta irin sabanin da an kai da haka kenan tana yiwa dukkan su ma mufradinta ne ko kuma tana yiwa guda ne mufradin an da yi sabani wajen wato malamai wajen bayani kanta kaga wannan shi ne abinda malam ya kawo kalima ta ababil shin jam'i ce sannan kuma jam'in shin shina da mufradi shin guda ce ko jam'i sannan kuma shin in mun ce jam'i ce shin shina da mufradi ko bai da kaji maganganun malamai wallahu ta'ala a'lam to mas'alar mu ta gaba za mu shiga ne a cikin sura ta quraish kenan waccan sura ta kare suratu quraish quraish kabila ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai tahqiq wani littafi na as'ilatul qur'an al-majid domin shi ne kawo bayani kanta mai littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab shi bai kawo wani bayani ba a cikin wato wannan sura ta quraish mai taƙiƙin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajubatu hana wato sheikh mustafa adawi sai ya kawo number 2 in ka diba ƙasa zaka ga an sa sun biya ta hadin sura an sanya ma wannan sura suna fi ahadis salaf a lokacin salaf suratul ila fi quraish qala amr ibn maimun amr ibn maimun ya ce al-awadi ko al-audi salla umar ibn al-khattab عمر بن الخطاب يا صلى المغرب صلى المغرب فقرأ في الركعة الثانية سيكرنت ركعة تبيو ألم ترى كيف ولإيلا في قريش وهذا ظاهر في إرادة التسمية يتي وأن ظاهرين ينالون توا أنا نفن سونا سورة كينا وسميت في المصاحف أنسى يامة سورة أتين القرآن وكتب التفسير التفن تفسير سورة قريش سورة قريش لوقوع اسم قريش صبر سونا قريش ياضو فيها أتكنتا ولم يقع في غيرها كما بنزوبة أتكن ولنتا وبذلك أنوانها البخاري دون إمام البخاري سمة أنواني سيامة سنة في صحيحه أتكن واتو صحيحه كنس صحيح البخاري ألف هاء ينالف بياني ياكاري من التحرير والتنوير daga cikin tafsiri na at-tahrir wa tanwir to wannan kenan fa in qila eh mas'alar da zamu tashi akan ta mas'ala ce ta 1000 da 224 bala yace fa in kila idan an ka ce bi ayi shay'in da wani abu ne ta ta'allaqu lam lamun za ta samu alaka fi qawli ta'ala inda Allah ce li ila fi quraish dan saboda sabon qurayshawa to saboda sabon qurayshawa aka yi bi an gane ko an gane ko duk da yake muna da qira'o'i daban-daban akwai li ila fi akwai li ila fi kamar yadda wato ibnu amir ya karanta kuma lilafi quraish abu ja'far ya karanta sauran sun karanta lilafi don dalibin ilimi ya hattara kai ya ji wata kira'a da bisan da ita to mai ce babu ta malam yace to kulna zamu ce amsa qila an kace innaha ita wannan lamun an kace ita muta'alliqatun tana da alaka ne ta kullu ne bi akhir surati da karshen sura allati qablaha wadda a gabanin ta kiran suratul fil an gane ko faja'alahum sai an ka sanya su ka asfin kamar dai karan karmami ma'akulin wanda an ka canye an ka tattake shi wato kara da dabbobi suka caccanye suka tattaka su to me yasa Allah ya musu abraha da wannan wanda sun kace su kai makka hari an gane ko to li ila fi quraishin saboda sabon quraishawa an gane ko wa yu'ayyidu hadha ma da yace abin da ke karfa wannan annahuma su waɗannan surorin guda biyu fi mushafi ubayyin a cikin mushaf na ubayyin dan ka'ab sahabi manzo sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu suratun wahida bila faslin kina an hada su ba tare da basmala ba ina fata an fahimci ni to mai tahqiqin wannan littafi sai yasa number 1 yace qala ibn ashur ibn ashur yace waja'alaha ubay ibn ka'ab ubay ibn ka'ab ya sanya ta ita ma suratul fil tare da suratul fil ita suratul ila fi quraish suratun suratan wahida sura guda walam yafsil bainahuma bai rarrabe ba fi mushafi a cikin mushafin shi alqur'ani shi bil basmala til basmala allati kanu yaj'alunaha wanda sun kasance suna sanya ta alamata faslin alama ce ta rarrabewa baina suwar tsakanin surori wa huwa zahiru khabar amr amr ibn maimun wannan kuma shine zahirin labarin da amr dan maimun ya bayar an qira'ati umar ibn al-khattab daga qira'ata umar ibn al-khattab wal ijma'u waqi'un ba'da dhalika wal ijma'u ijma'i da sahabbai sun kai alwaqi ba da zalika wanda yazo wannan na qada zalika ya warware wannan wato abu da a cikin musafin ubayyu tunda sahabbai sun yi ijma'i lokacin da an rubuta alqur'ani da manzon sayyidina Uthman kinan magana ta kare cewa surori ne daban-daban ina fatan an fahimce ni to kinan sai mu fahimci wannan to malam yace to wal ma'ana abinda an ma'ana annahu ahlaka ashabal fil Allah ya halakar da ma'abuta giwa alladhi qasaduhum alladhi qasduhum kenan ya kamata Allah ya ce ya kamata a ce alladhi qasduhum bai ce qasduhum ba domin qasduhum nan qasaduhum an ce ashabul fili ma'abuta giwa sai dai a ce alladhina qasaduhum waɗanda sun ka zo ma mutanen makka sun ka nufato mutane suka nufato mutanen makka haka kamata a ce ko ko a ce alladhi qasduhum waɗanda su ashabul fili sai domini shi kuma zuwa ga ashab zuwa ga ma'anar shi alladhi shi wannan fariki na ashab qasduhum wanda nufin su to amma an ce alladhi qasduhum sai zama to kamar ma'ana bai da wa abin nan kina alladhi wanda shi abrahan nan an gane ko shugaban su ko ko alladhi wannan ashab jama'a ta ashabul fil an gane ko aljam'u alladhi qasduhum nufin su li yatasama annasu bidhalika dan mutane su ji wannan fayahabuhum su ji tsoron su wa yahtaribunahum su mutumta su fayantazima lahum al-amr sai al'amari ya tsaru gare su ya daidaita an gane ko fi rihlatihim an gane ko kenan alladhi qasaduhum ashabul fil alladhi qasaduhum kenan mu abuta biya da sun ka nufato su liyata sama annasu bidalika Allah yayi wannan liyata sama annasu bidalika dan mutane su ji abin da ya faru ga waɗanda sun ka nufato qurayshawa fayahabuhum su ji tsoron qurayshawa wa yahtarimuhum su girmama su fayantazi lahum al'amr sai al'amari ya daidaita gare su ya gyaru fi rihlatihim a cikin tafiyar su wala yastari'u ahadun alaihim wani mutum ba zai keta al'amarin su ba ba zai musu keta haddin su ba saboda mi saboda an ji ayar da Allah yayi da waɗanda sun ka kai musu hari kina sai a ji tsoron su su rinka tafiya lafiya su dawowa lafiya wato wato kamar da ake cewa bala'i a taba ka a tabo bala'i a barka a bar bala'i kwana an gane ko to shine abinda za a cewa to wannan shi ne abinda malam ya kawo kuma wannan kamar shi sarki abraha ya yi kishin ka'aba ce da akwai makka ya yi tashi aka ce wani mutum ya je ya jefa wata kazamta a ka'aba ta abraha sarkin habasha ya zo ya ruguza wannan ta makka sai Allah ya yi maganin shi saboda dama akwai abin da Allah subhanahu wataala yake nufi da wannan wurin kuma annabi ibrahim ya wannan gini kina Allah ba zai bari a ruguza gina annabi ibrahim ba ko da annabi ibrahim babu shi nan wannan shi abin da ya kamata wato mu fahimta to wannan shine abinda wato an ka kawo duk da yake yanzu ba masu yin ka'aba ta ƙarya suna nan suna ta yi zaka iske wasu suna yin ka'aba su ce ba sai an je makka ba wasu kuma su yi ta ne don kabilanci wasu kuma don saboda wato kiyayya da da makka to malam yace wa qila wadansu malamai sun kace ma'anahu abinda ake nufi a halakahum Allah ya halakar da su liya alifa quraishan an gane ko don saboda quraishawa su saba nan ga liya alifa sabawa domin kalma ta al-ilfu lokaci tana nufin sabo ko kuma soyayya wa allafa baina qulubihim kenan ya sanya soyayya tsakanin su liya alifa quraish dan quraishawa su saba rihlatash shita'i tafiya ta lokacin hunturu sanyi kenan wasaifi da kuma lokacin zafi bi halaki man kana yukhifuhum saboda Allah ya halakar da wanda yake tsoratar da su wa yamna'uhum yake hana su kinan lamun tana da alaka da ahlakahum liya alifa quraish waƙila waɗansu malamai to yance ai Allah ya halakar da su shine faja alhum ka asfin ma'kul ke ya sanya da suka bar tabka karan karmami wanda ma'anonin sai zaman ba su da wato ba su karo da juna ba waƙila waɗansu malamai sun kace innaha ita wannan lamun muta'alliqatun tana da alaka bima ba'daha da abin da yake bayan ta ba abin da yake gaban ta ba wa huwa qawluhu ta'ala shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala falyabudu rabb hadha albayt subota ma ubangijin wannan daki an gane ko to ila fihim rihlatash shita'i was sayf an gane ko saboda sabon tafiyar su ta ila ila ila wato rabba hadal bait ila fuhum rihlatash shita'i was sayf ila fihim rihlatash shita'i was sayf sabon da suka yi na tafiyar lokacin sanyi hunturu was sayf da lokacin wato zafi kenan ma'anahu abinda ake nufi anna ni'amallahi ta'ala alaihim ni'amomin Allah a gare su la tuhsa ba za a iya lissafa su ba to fa in lam ya'buduhu in bu su bota ma Allah ba lisa'iri ni'amihi saboda sauran ni'imomin su ni'imomin da Allah ya musu falyabudu to su falyabudu falyabuduna to ne ya ka falyabuduna kira falyabudu da ya kamata ya kasance su bauta ma Allah li hadhihi ni'ima da wannan ni'ima az-zahira ce take bayyananna an san da ita an gane ko to wannan kenan shine abin da ya kawo nan da ya kawo ila fuhum rihlata shita'i wasayf ya kamata ya zama to da yace falyabudu rabb hadha albayt li ila fihim rihlata shita'i wasayf nan buskawo lamun ba amma ina ganin ya kamata a kawo lamun a wannan wurin inda ya rubuta falyabudu rabb hadha albayt kenan li ila fihim rihlata shita'i wasayf sannan yace ma'anahu anna ni'amallahi ta'ala alaihim la tuhsa fa in lam ya'buduhu li sa'iri ni'amihi falyabudu nan kuma yace falyabuduna ya kamata ya zama to falyabuduhu kenan tana yi wa ha'unci sun ka shafi sun ka samu nun fal ya'buduhu li hadhihi ni'mati adh-dhahira wannan shine fifitowa a fili ina ganin akwai kuskure rubutawa wallahu ta'ala alam ko shi malamin yayi kuskure ko kuma wani daukar cewa su waɗanda suka buga littafin suka yi kuskure waƙila waɗansu malamai sun kace hiya lamun ta'ajjub lamun ce ta ban mamaki ba lamun ce ta ta'lili ba domin in mun ce li'ilafi ta zama to lamun ta'lil amma kace lamun ta'ajjub lamun ta ban mamaki ta mamakarwa ko ta yin mamaki ma'anahu abinda ake nufi i'jabu ku yi mamaki li'ilafi quraish da sabon qurayshawa kenan i'jabu ilafa quraish ku yi mamakin sabon qurayshawa wa kanat li quraish ya kasance ga quraishawa kabila ta quraishawa fi kulli sanatin a cikin kowace shekara rihlatani suna da tafiya guda biyu littijarati don yin balaguro allati biha ma'ashuhum wadda ita ce suke tafiyar da al'amuran rayuwarsu rihlata rihlatu shita'i tafiya ta lokacin sanyi ila yaman zuwa ga kasar yaman wa rihlatu saifi da rihla tafiya ta lokacin zafi ila sham zuwa ga kasar sha wadda kasar sham kasa ce mai fadi kwarai da gaske duk da yake yanzu ta koma kamar kasar siriya kawai amma dai sham da tana rufin siriya da yankin falastin da sauransu suna cikin wato kasar sha yace sun baki da sannan an ka ce al'ilafu waɗansu malamai sun kace kenan nan magana ce ta lugha al'ilafu huna masdar kenan matsayin masdar yake bi ma'ana al'ilfu yana nufin kenan al'ilfu sabo an gani ko taqulu kana cewa alaftuhu kenan ilafan yace bil maddi bil maddi kenan zaka ja ka ce alaftuhu shine alif biyu ne kenan bil maddi kama ta kulu kamar yadda kai cewa aliftuhu na saba shi kenan da ruba'i alaftuhu domin ruba'i ne kamar alif bini a alaftu wato kamar in kace alaftuhu asalin shi a alaftuhu ne to amma saboda alhamza da hamza sun kace kace alaftu kamar yanzu kace wa amana asalin shi a amana ne sai an kace amana an ka maida shi wato guda ta kuma harafin madda an kai madda da su kenan gaba daya kenan kuma kana cewa alif tuhu na saba shi alif tuhu na saba da shi kenan nan alif bata kara wata sabuwar ma'ana ba ta wato abin nan ta ta'addi kenan kamar da ake cewa yayi ta'addi alif tuhu ilfan na saba da shi sabawa bil qasri kenan nan ka gajarta baka kawo alif baka ce alif tuhu kilahuma muta'addin dukkan su kuma yana ta'addi yana ketarawa ila maf'ulin wahid zuwa ga maf'uli daya kina sai zaman to duka kamar ka ce hazana yayi bakin ciki ahzana yayi bakin ciki qad na'lamu innahu la yuhzinuka alladhi yaqulun da kuma qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun kaga da ahzanahu da hazanahu duka dai wato sai zaman to ma'ana guda suke basuwa babu wani bambanci tsakankanin su sabanin wani fi'ili an ka ƙara alhamza yana ta'addi kuma ya bada wata ma'ana wato ƙarin wata ma'ana zahaba ya tafi azhabahu ya tafiyar da shi ko zahabahu ya tafiyar da shi saboda an yi shadda wato ha'un ta koma biyu kenan to wannan shine abin da wasu malaman lugha suka ci kilahuma muta'addi ila maf'ulin wahid fa yakunu sai ya kasance li ila fi quraish li ilfi quraish kenan da an kace li ila fi quraish li ilfi quraish saboda sabon quraishawa ai li hubbihim ar-rihlatayn saboda suna son su yi wannan balaguro guda biyu Wakila waɗansu malamai sun kace alafa bil maddi wato fi'ili na alafa in an kai madda kina an ka ƙara alhamza har ya zama to alafa muta'addin zai ketara ila maf'ulaini zuwa ga maf'uli biyu yuqalu ana cewa alifa zaidun almakana zaidun ya saba da wuri da an ce alifa da alhamza ne domin an ce alif da ainun ana nufin wato ba da abinci ga dabba inda ainun ne amma an ce alifa da alhamza ana nufin ya saba alifa zaidun almakana zaidun ya saba da wuri wa alafa zaidun amran almakana kenan zaidun ya saba ma wato amran da almakana wuri sai zama tunan an ce alafa kamar shi zaidun shine ya aikin saba ma saba ma wani amma an ce alifa zaidun shi da kanshi ne ya saba da wurin fa yakunu ma'ana al-aya sai ma'ana aya ta kasance li ila fillahi ta'ala quraishan saboda Allah ya saba ma to an ce can sun saba wato a wancan in an ce dukkan su muta'addi ne zuwa ga wahid kenan su quraishawa sun saba amma an ce li ilafi ana nufin yana ta'addi zuwa ga maf'ulin biyu to li ilafi llahi ta'ala saboda Allah ya saba ma quraishan quraishawa su ne maf'ulul awwal ar-rihlataini wato tafiya guda biyu shine maf'ulul thani fa ala hadha al-wajh to akan wannan yakunu al-masdaru sai zaman to shi masdari mudafan ila al-maf'uli an danganta shi zuwa ga maf'uli kina akan wannan fuska an gane ko an danganta masdar ne ilal maf'uli wa alal wajhi al-awwali akan fuska ta farko yakunu mudafan ilal fa'ili an danganta shi zuwa ga fa'ili domin abin nan masdar ana danganta shi zuwa ga fa'ili ana danganta shi zuwa ga maf'uli wato bayani ne na zo ga malam ya shiga wanda yake mai hatsari nan abin da ake nufi da anka ce magana fa'ala hadal wajhi yakunu al-masdar mudafan ila ila ila quraish ila al-maf'ul sai zama to an danganta shi zuwa ga maf'ulin shi kenan wanda aikin ya fada akan shi shine maf'uli kenan da an ka ce li ila fi quraishin saboda sabon da Allah ya yi ma quraishawa kenan Allah shine ya saba ma quraishawa kenan quraishawa sune maf'uli wanda aikin ya fada akan shi in kuma an ka ce li ila fi quraishin a'a muta'addi ne zuwa ga maf'ulin wahid saboda sabon quraishawa sai zama to an yi idafan masdar zuwa ga fa'ilihi domin quraishawan sune sun ka saba shine abin da ba yake so ya ce kuma wannan yana da yawa a cikin alkur'ani mai girma zaka iske ana sabani a wajen tafsiri wasu su sabanin fassara saboda an ce masdarun ne mudafun ila fa'ilihi ko ila maf'ulin bihi ya an ce ila fa'ilihi zuwa ga wanda ya aikin ila maf'ulihi zuwa wanda aikin ya fada gare shi qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum kace ubangiji na bai damu da ku ba laula du'a'ukum in ba dan da addu'arku ba ko kiranku to nan an ka ce du'a'ukum shi kum din nan shin shi kum nan shin du'a'u masdarun mudafun ne ila fa'ilihi ko ila maf'ulihi daga nan ne fasara take bambantuwa in ka ce du'a'ukum du'a'u masdarun ne mudafun ila fa'ilihi kenan kum din tunda da'a fi'ili ne wanda yake na bukatar fa'ili da maf'uli misali an gane ko in ka maida shi da fi'ili kafi ganewa shin ku ne za ku kira Allah ko ko Allah ne zai kira ku to ya an ce du'a'ukum masdar ne mudafun ila fa'ilihi kenan laula du'a'ukum in ba dan da ku tad'una Allah ba kuke kira Allah kenan laula du'a'ukum iyyahu in ba dan da kuke roƙon Allah ba da Allah bai kula da ku ba dan babu ruwan Allah inna Allah la ghaniyun 'anil alamin shi kuma an ka ce a'a laula du'a'ukum masdar ne mudafun ila maf'ulihi kenan sai zama to kamar yadda ake nan in ba dan da yad'ukumullahu ba Allah yake kiran ku sai zama to masdar ne mudafun ila maf'ulihi kenan kum shine matsayin maf'ulihi maf'ulun bihi na masdar kenan inda wato asalin shi laula du'a'ullahi laula du'a'ullahi iyyakum in ba dan da Allah shi yake kiran ku ba to kuma ai Allah yana kiran ku والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم الله yana kiranku ma'ana ba ya kira ku bane magana ku je a yana kiranku ta fuskar ya turo manzanni waɗanda za su kira ku zuwa gare shi ya kamata ku fahimci wannan shi yasa in ka ji an ce mudafun ila fa'il kakka dauki lugar shirmeci domin Qur'anin da yaren larabci ya sauka manzon wanda an ka turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillahi ajma'in da yalan larabci yake magana hadisan shi da larabci ne sahabban waɗanda sun ka tallafa ma addinin galibin su a wannan lokaci larabawa ne ba yadda za a yi a fahimci qur'anin da sunnan ba a fahimci larabcin ba kuma larabcin ba ka yi magana ba ka san salon larabcin dokokin shi yadda ake sarrafa shi in ba haka ba sai ka ce abin bai da amfani alhali kuma yana da amfani kuma tana yiwa kurakuran da kake aikatawa da dama ta fuskar baka fahimci yaren ba ne ina fata an fahimce ni to ka ji abin da shi malam ya kawo zancen basu mudafun ila fa'ili da ila maf'ul malam yace to amma takrar to amma kuma hikima da balaga ta maimaita idafatul masdar danganta masdar fi qawlihi ta'ala ila fihim me yasa da yace ni ila fi quraish tunda an ce quraish ne me ya bukata kuma sai a ce ila fihim me yasa kuma an ka sake maimaita yace faqila wadansu malamai sun ka ce inna thani kenan na biyu da an ka ce ila fihim da an ka ka ilaf ilaf badalun min al-awwal kinan badali na na biyu kinan kamar matsayin takidi shi ke karfa kawai ma'ana akai wa badali na nashi an ce madali kinan madadin shi kinan anahu wa qila wadan sun kace innahu litakidi Allah ya kawo shi dan karfafa ma'ana kama ta qulu kamar da kake cewa a ataituka mala na baka dukiya li siyanati wajhika don ka kare fuskarka an gane ko kinan daga wulakanci siyanatan ani zulli ka kare kanka daga kaskanci zulli su'ali daga kaskanci na tambaya kaga sai zaman to kenan an kawo shi ne dan saboda karfafa wato ma'ana amma dai idan muka diba anan za mu ga cewa akwai wajhul infikak wajhul infikak abinda malaman usul fiqh suka cewa wajhul infikak ta inda abubuwa za su rarraba a gane akwai wani sabuwar bakuwar ma'ana ko ta inda abubuwa sun kararraba yadda za a rarraba su don a samu wato ma'adar da za a kara almuhimmu abinda za a iya cewa a nan shine da ya ce li'ila fi ƙwarai shidan yaron sabon ƙwarai shawa kawai babu wani abun ga amma ana da ya ce ila fi himri halatta shi ta'il saif sai kawo zamani can bai kawo zamani ba nan kuma ya kawo zamani kina abin da ya samu maimaita shi dan shi kawo zamanin da suke yin tafiya ina fata an fahimci kina kaga an samu wata bakuwar ma'ana wadda take da ta'alluki da shi kaga sai zaman to kenan an samu wato bakuwar ma'ana yana ya zama tuwa karfafawa kuma tare da wata fitowa ba kuwar ma'ana ya zama to kenan ta'asisi ne ba wato ta'kidi ba an gane ko wallahu ta'ala alam to wannan shi dai ne amma an tsaya li ila fi quraish ila fihim an ka tsaya nan cak kina sai zama to ta'kidi karfafawa ne domin babu wata ba kuwar ma'ana quraish din su ne an ka kawo him amma idan an ka ce ila fihim rihlata shita'i wasif to an samu ba kuwar ma'ana an samu karin zamanin da suke yin wannan tafiya da kai ta kawo din wannan shi dai ne abin da ya kamata wato mu fahimta wallahu ta'ala a'lam to shi abinda wato malin ya kawo kenan yanzu kuma za mu je a abu na gaba sai wato suratul ma'un to suratul ma'un da shi mai littafin as'ilatul qur'an al-majid da mai dafa'u iham al-ittirab an ayatul kitab Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti dukkan su rahimahumullah wa rahimallahu jami'al muslimin dukkan su sun ka bayani a cikin wannan sura al-ma'un al-ma'un to idan muka ce suratul ma'un muka diba nan ba wani a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir ar-Razi sai kawo number 1 ka diba number 1 yace qala ibn ashur ibn ashur yace summiyat hadhihi sura an sanya ma wannan sura suna fi kathir min al-masahif a da yawa daga cikin al-qur'anai wa kutubit tafsir da kuma littafan tafsiri suratul ma'un li wurudi saboda zuwa shine wurud gittowa na lafzil ma'un kalima ta ma'un fiha a cikin ta duna ghairiha banda waninta kinan ba a samu kalima ta al-ma'un ba in ba cikin wannan sura ba wa summiyat an sanya mata suna fi ba'd at-tafasir a cikin sauran tafsirai suratu ara'aita kinan ara'aita alladhi yukadibu bid-din suratu ara'aita وكذلك في مصحف من مصاحف القيروان كما وكذلك كما حكى في مصحف a cikin wani alqur'ani da aka rubuta min masahif alqayrawan wato da wani qur'ani na qayrawan fil qarn alkhamis a cikin qarni na biyar وكذلك kuma kama haka ne anwanaha ya sanya mata suna kenan fi sahih al-bukhari a cikin sahih al-bukhari kenan imam al-bukhari wa anwanaha kenan imam ibnu atiya ya bude bayani da ita ibnu atiya ibnu atiya kenan a cikin tafsirin sa al-muharrar al-wajiz suratu ara'aita allazi sai ya kara allazi وقال الكواشي شيكو كواشي يتي في التلخيص أتكلم التفنش التلخيص سورة المعون والدين وأرأيت كنا تنا يوا أحد أن كلمة غدا أكو سورة وأن كلمة من أكي أنبتا كوكما أنا كنا سورة المعون أنا كنا سورة الدين تند أنت فأرأيت الذي يكذب بالدين سنكما أنا إيه كنا سورة أرأيت وفي الإتقان يادو أتكلم الإتقان في علوم القرآن تسمى أنا سنيامة سورة سورة الدين أنا كنا سورة الدين ساكمكو كنا وفي حاشية الخفاجي يا ذو أتكلم حاشية خفاجي وسعدي لكم سعدي تسمى أنا كرنتا سورة التكذيب سورة وتتقرية تاوى أرأيت الذي يكذب بالدين أن قال كوكنا يكذب فعل يا ذو سيأك كاو مصدر وقال البقاعي إمام البقاعية في نظم نظم الدرر littafi ne tafsiri na wanda yake bayani kan almunasabat yadda za a gane munasaba tsakanin aya da aya da kuma sura da sura to duk da yake dai malam yayi kokari kwarai da gaske amma galibi game da munasaba tsakanin aya da aya bai samu dacewa ba littafin at-tahrir wa tanwir da ibnu ashur ya fi abin nan amma mutum zai iya hada wannan littafan don ya ga wato wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza ka hada domin tana yawan munasabobin duka ana iya hada su koko tana yiwa wani ya fi wani karfi koko wani bai shiga sai a dauki wani to ya dai littafi sunansa nuzamud durar fi tanasubi fi tanasubi al-ayati was-suwar na imam wato albiqai ina fata an fahimce ni yace to ibnu ashur yace ya ce to san ma ana kiranta suratul yatim suratul yatim domin yace fa zalika alladhi yad'u yatim yace to wa hadhihi sittatu asma'in waɗannan sunaye ne wato guda shidda ina fata an fahimce ni ga sunan dai duka an kawo su to mas'alar da zamu tashi akan ta mas'ala ta farko mas'ala ta 1225 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid malam yace fa in kila idan anka ce kaifa kaifa tawa'ada Allah ya akai Allah ya kyaci shine tawa'ada ya kyaci yayi alƙawlin azaba asahi wanda ya rerab kanuwa daga sahaya suni an salati daga sallah wal hadithu shi ko hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanfi yana korewa mu'akhadatahu akama mutumin da yayi mantuwa ko rabkanuwa cikin sallah wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam shine fadar manzo Allah tsira da aminci Allah subhanahu wa gare shi yace rufi'a an ummati an dauki ma al'ummata al-khata'u kuskure wanda siyaro da mantuwa ba ana nufin an dauke musu ba kinan rufi'a an ummati ana nufin an rufi'a an ummati mu'akharat al-khata'i wan nisyan Allah ba zai kama su ba ana nufin an dauke musu kuskure da mantuwa ba domin ba ana nufin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta kuskure ba ta mantuwa ba haka ake nufi ba shine malaman usul fiqh suke kira dilalatul iqtida kadiba cikin muzakkira fi usul fiqh na Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqidi da sauran littafan usul fiqh sun yi bayanin dilalatu al-iqtida da kuma anwa'u dalalat ko ad-dilalat ko ad-dulalat ka ganshi a cikin usul fiqh mai tahqiqin wannan littafi wajen wannan hadisi sai sa number 2 Sheikh Mustafa al-Adawi kenan yace in ka duba Ibn Majah ya ruwaito wannan hadisi hadisi na dubu biyu ko da 45 min hadithi ibn abbas hadithi na abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma wa anis sahabati ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin bi isnadin hasan da sanadi wanda yake hasan wa sahahu al-albani sheikh nasiruddin al-albani ya ingantar da wannan hadisi shi bai dauke shi daraja ta hasan ba bai ma'ana ya dauka kashi daga fiye da daraja ta hasan bi shawahidihi saboda hadisin ya zo ta fuskoki daban-daban fil irwa'i a cikin littafin sa irwa'ul ghalid na fata an fahimci ni kenan hadisi na rakami na 82 ina ganin haka yake rufi tun da ya karan ba ta 82 kenan dai hadisi ne dai ingantacce mana yace kulna za mu ce al muradu bis sahwi huna abinda ake nufi da rabkarwa anan at taghafulu shagala anha daga barin sallah wat takasuru da yin kasala fi ada'iha wajen yin sallah wa qillatu liltifati ilaiha da karamcin waiwaya al'amarin sallah malik yace to wa zalika fi'lul munafiqin shi ko irin wannan abubuwa da muka faɗa aikin munafikai ne awil fasaqa ko ko aikin fasikai jam'i ne na alfasiqu sai a ce alfasaqa kamar wato alkhazana jam'i ne na alkhazin alkataba jam'i ne na alkatib to awil fasaqa ko ko aiki ne irin na fasikai ash-shayatin shaytanu shi saka ga kawo shi wato jam'in shi ma na sifa ce ash-shayatin shaytanu min al-muslimin da musulmai musulmin da imanin su bai kama ba shi kenan suka iske suna wasa da sallah walaysa al-muradu malam yace ba abinda ake nufi bane a cikin aya ma yattafiqu fiha abinda yake zuwa shine yattafiqu yake dacewa ma'ana yake zuwa a wani lokaci min as-sahwi na mantuwa ko rabkana bi waswasati shaytan saboda shaytan yana mutum waswasi aw hadithin nafsi ko ko magana ta cikin rai wanda dan adam yake yi a lokacin sallah mimma na daga abinda la sun alil abdi fihi bawa bai da wani kokari a cikin shi ma'ana ba shine ya aikata shi ba don yana so wal ikhtiyara dan adam bai da zabi akan shi irin wannan ba shine ake nufi ba wa huwa al murad kuma shine abinda ake nufi fil hadisi a cikin hadisi wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance gare shi ya qaulahu sahaw yana faruwa gare shi yayi rabkanuwa fi salati a cikin sallarsa fadlan an gairihi balantana wani wanda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ولهذا ما yace dan wannan ne qala ta'ala Allah ce an salatihim sahuna kina alladina hum an salatihim sahun sune waɗanda game da sallar su game da sallar su kenan suna wajenta game da barin sallar su sahuna sun rafkana al-ma'un walam yaqul Allah bai ce ba fi salatihim a cikin sallar su an gane ko wa an anas an ruwaito daga anas radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi kenan sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam yace annahu qala anas yace alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah ala allam ya fi salatihim don Allah bai ce ba kidan godiya ga Allah ta tabbata ala akan godi ma Allah da mun kai allam ya kul Allah bai ce ba fi salatihim a cikin sallar su domin da Allah ya ce cikin sallar su da kowa ba zai kira mutum da har manzo sallallahu alaihi wasallam ya taɓa rukarwa a cikin sallah sai ce an salatihim daga barin sallar su sallar ce gaba ɗaya suke shagalta da ita ba su yi koko sai sun ga dama ko su ɗauki kwanje ko daga azumi sai azumi su zama to ramadaniyun masu bauta ma Allah a cikin watan ramadan la rabbaniyun ba wanda suke bauta ma Allah ba a kowane lokaci don Allah shine ubangijin su shi ya cancanta su bauta mishi to wannan shine abin da ya kamata mu kawo sannan kuma abin da ya kamata mu ƙara na bayani shine cewa kenan wannan ya nuna akwai sujudu sahwi a cikin sallah wanda qabliya da ba'diyya ana yin su in an ce qabliya wato wanda ake yi qabla salami kafin a sallami ba'diyya kuma ba'da salami bayan an sallami to abin da ya kamata mu fahimta idan mutum ya rage wani abu cikin sallah to zai yi mi zai yi qabliya idan ya ƙara wani abu kuma zai yi ba'adiyya duk da yake wasu malamai sun tafi cewa duk ma sallah duk matsalar da ta samu cikin sallah qabliya za a yi wasu sun tafi cewa ma duk matsalar da ta samu cikin sallah ba'adiyya za a yi ina fata an fahimci ni sannan idan kana tare da liman ka samu raka'a daya ko da ba a raka'ar da ka samu bace ya samu matsala to kai ma wannan sujudu ya kama ka in kabliya ya yi to za ka yi kabliya tare da shi domin bai sallami ba zai yi ta in ba'adiyya ce in ya sallame to kai ba za ka sallame ba sai ka tashi sai ka kare sallah sannan sai ka yi ba'adiyya sannan kuma da kabliya da ba'adiyya dukkan malamai sun tafi cewa ala wajhi istihbab ne ma'ana ko da wurin kabliya kai yi mantuwa kai yi ba'adiyya ko wurin ba'adiyya kai yi mantuwa kai yi kabliya babu matsala ko da gangan ne ka san kabliya ya kamata a yi kai yi ba'adiyya wato sallar ka tana nan sannan kuma ya kamata mu fahimci cewa wannan ba matsala bace kenan istihbabu ne kai qabla salami ko ba'da salami la wujuban yana da kyau mu fahimci wannan kadiba cikin wani littafi sharh umdatul fiqh na abin nan ibnu jibrin babban malami na mai karantarwa a jami'a ta malik saud kuma ya zama a udul ifta a saudiya yayi sharhin umdatul fiqh mujalladi uku wato ta ibnu qudama littafi ne mai kyau kuma ya kawo mas'aloli ma mu'asira a cikin wannan littafi na sharhin da yi kusan mas'ala 925 mas'ala mu'asira ya kara a cikin wannan littafi kaga in ka samu littafin zaka samu mas'aloli na zamani kuma ka hada da littafin aljirahatut tibbiya doktora da Sheikh Muhammad al-Mukhtar Shankiti yayi da kuma mawsu'at da an kai na al-qadaya al-mu'asira ka tattaro su saboda mas'aloli na zamani ka dinka gani abinda malamai sun ka faɗa inda ka ga ka karkata ka yadda da wannan mas'ala ko baka yadda ba dai almuhimmu dai ya zama to ka san akwai abu kuma ka ga karancin dalilan malamai abinda zan kara na za mu kara na karshe su yan qur'ani su sun ce babu qabliya babu ba'diyya kawai in sallah ta bace sai dai ayi sabuwa saboda su busayar da hadisi ba suna ganin cewa wannan alhali ko sallar da aka gyara ta mafi ta filada saboda kayi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa wani daga cikin yan qur'ani da aka tambaye shi aka ce mutum yana sallah sai ya samu matsala to yanzu ya zai sai ce to in ya samu matsala sabon sallah zai saki ba sai mutum ya ce a'a to ai malamai sun ce ana yin qabliya ana yin ba'diyya sai ce to mai tambaya to ina tambaya kana bani amsa ya ce a awo ya ce to yanzu da riga sabuwa da riga mai mahu kidan wadda ta samu matsala an kai mata mahu wacce ta tafi sai shi mai tambaya ya ce a riga sabuwa ta hi ya ce to Allah zaka ba sallah da mahu ai shi ma Allah abin kure shi ka so kidan ka ba shi abin kure wato a hankalci ne yake son ya yake shi alhali kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wato wannan kidan kuma لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كو إسوة حسنة كراو إلي دبن دبن لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا to kuma akwai fukaha da za mu kare da ita akwai kamar waɗanda ba sa son sallah ta yi tsawo domin waɗansu sun fi son inda ake yin sallah da gaugawa a yi shafshaf a ƙari an gane ko shi yasa cikin tarawih ko kiyamul laili suka iske waɗansu sun fi son inda dai ake yin ta da gaugawa to ba laifi bane a yi karatu ko da kaɗan ne ko da daga alamtar zuwa ƙasa duka a goma aka yayi babu wata matsala amma a je a yi karatu mai kyau amma ya fi a ce a kuma sauke ƙur'ani a yi babababababa ana karanta alƙur'ani kamar da zo cikin nasi na abdullahi bin mas'ud ya huzzuhu haddan ya huzzuhu da babba ne kana tizga alƙur'ani haddan wannan bai dace ba ya kamata ibadu ne sai an sauke ƙur'ani amma dai in za a karatu mai kyau a yi mai kyau in mai yawa ne zai yi kyau din to babu laifi in kuma ba zai mai yawan din ba zai yi kyau ba to a yi mai kyau kashe zamanto mugun abu mai arhabban za kamar yadda suke cewa to shine ana ba da kissa wani yaro tana yawan fukaha ce da malamai suke kawowa baban shi ya zai da shi a masallaci an karanta suratul baqara to suratul baqara kuma sura ce ta saniya to shikenan sai an kaga karatu yayi tsawo to baban shi zai zai zo shikenan sallah sai an ka ce to liman wa kaja suratul baqara abu yayi tsawo ya kamata abin nan to yanzu gobe za a je wajen sallah sai yaro ya tambayi baban shi za su je wajen za su je wajen sallah ina ne za a je za a je masallaci sallar tarawih yace to yanzu wata sura ce za a karanta sai an kace suratul fil liman zai karanta suratul fil sai ce a to shi ya koma gida saboda liman ya karanta suratul baqara surar saniya an ka samu matsala to ina ga an karanta suratul fil surar giwa giwa ko ya a zahiri tahimi tahi saniya girma amma bai gane cewa adadin ayoyin ba ba ɗaya bane ba hankalta mu jikin ne an kai an ka sanya suratul baqara da suratul fil a a suratul baqara saboda lafazin baqara ya zo suratul fil kuma saboda to alfil ya zo dume da muka diba suratul baqara gashi nan zamu ga ayoyinta kusan aya 200 da tamanin wato da shidda kenan ta fuska ayoyin na suratul bakar ta fi suratul fili ba ta fuska jiki ba ita ko suratul fili ayoyi ne biyar gare ta da haka ta fuskar ayoyi suratul bakara ta yi suratul fili ta fuskar jiki in an gane su to bakara filu ta yi wato albakar girma to nan ya kamata mu dakanta yan uwa musulmi sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara ya bamu rayuwa ya bamu iko za mu zo mu dora akan awarin da muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh